alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu sauraren mu daga nan gidan rediyo al'umma murya al'umma na birnin kwani a cikin barnamiji na ilimi da fahimta shine jagora muna yi muku barka da dawowa daga hutu rabin lokaci inda malam yake muna bayani wayansu sunaye na Allah maɗaukakin sarki ta'asilan wa tatbiqa inda a gaban mu ta gaba ita ce sunan Allah maɗaukakin sarki alwasi'u ta'asilan wa tatbiqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu sauraron mu ta kafar yada labarai murya al'umma muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka sake haɗuwa da ku a cikin wannan darasi namu mai albarka mai taken sunayen Allah ta'silan ka'idodin su kenan shine ta'sil daga al'aslu ne wa tatbiqan da yadda kuma ake wato fassara su a aikace da irin yadda suka zo cikin alqur'ani mai girma da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salati wa atammu taslim waɗanda suka inganta. Sunanmu na gaba daga cikin sunayen Allah sai suna na alwasi'u. Wannan suna idan muka duba a cikin yaren larabci ya samo asali ne daga wasa'a yausa'u. Wasa'a yausa'u Yausa'u.
an kawo wawun cikin mudari'i saboda ba kasra gare shi ba. Ina fata an fahimci ni. ana cewa wasa Allahu alaihi rizqahu Allah ya yalwata masa arzikinsa yausa'u Allahu alaihi rizqahu Allah yana yalwata masa arzikinsa fi'ili mudari'i kenan wanda yana nuna ana yi ko kuma za a yi zuwa gaba Allah zai yalwata masa arzikinsa an gane ko was'an haka ake cewa to amma kuma suna cewa wasa'a lam yadiq shine abinda wato bai bai yi kunci ba ina fata an fahimce ni to amma kuma ana cewa wasi'ahu wasi'ahu an gane ko shi ko sai a ce wasi'a ba wasa'a ba kenan wancan fa'ala yaf'alu wasa'a yausa'u shi ko wannan sai a ce wato wasi'a yasa'u kenan fa'ila yaf'alu to kaga da anka ce yasa'u ya kamata a ce yausa'u amma sai aka shafe wato wawun wanda ga ka'ida in akwai kasra ne ga harafi na uku ake shafe ta wa'ada ya'idu in akwai kasra ga ainul misali ko mu ce eh, ainul fi'l a cikin wazani tunda yaf'ilu ne an gane ko to kenan sai zama to shuzuzan dama ana shafe ta idan eh, malaman surf suke cewa in eh, harafin da ya zo wato eh, na uku in ya zamanto harafi ne mai kasra kamar wa'ada ya'idu yau'idu kenan ainu ita ce harafi na uku a cikin mudari'i ko kuma in ya zamanto huruful halqa ne eh, harufa waɗanda suke na makoshi shine alhamza da ainun eh, alhamza da ha'un da ainun da ghainun da kha'un da kuma ha'un waɗannan su ne huruful halqa guda shidda in su ne na uku ana shafewa ina fatan an fahimci ni Eh, sannan kuma eh, a wajen waɗansu malaman sarfu kuma eh, wannan yake sannan kuma eh, mm, idan ya zamanto huruful itbaq ne da sadun da dadun da ta'un da za'un nan ma ana shafewa kaga eh, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yawdau ne sai aka ce wa yadau ina fata an fahimci ne sai aka shafe wawan saboda huruful itbaq ne kuma suna cewa da huruf da huruful halqa in ban manta ba sai kuma wanda ya zo akan khilaful qa'ida kamar wannan da anka ce eh, wasa'a yasa'u kaga ya kamata a kawo wawun sai ba a kawo ta ba misali wajala yaujalu ko wajila yaujalu ina fata an fahimce ni la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin alim eh, ma'ana kenan nan suna ganin ya kamata a ce la tajil tunda kasra ne aslin shi amma sai an kai masa fatha to wannan fatha da aka yi mishi sai aka kawo wawun malam masofi suna bayani kan wannan kwarai da gaske to in an ce wasi'a yasa'u sai a ce sa'atun sa'atun shine wato sa'a wato kamar abu ya yalwa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard sannan kuma ana cewa wasu'a yawsu'u wasa'atan sai a ce wasi'a shine abu mai fadi shi ko fa'ula yaf'ulu kenan to wannan shine abin da ya shafi wato abin da ya shafi asalin sa a larabci amma idan muka koma mu kididdiga ta alqur'ani mai girma sai malamai suke cewa shi wannan suna na alwasi'u ya zo a cikin alkur'ani mai girma yana matsayin nakira in an ce nakira kenan wanda bai da alif wallam ba don Allah nakira bane tunda ba a ce Allah nakira ne majhudi ba san Allah ba wannan kafirci ne ya zo a nakira a cikin alkur'ani mai girma kuma yana da dhamma nakira mai dhamma a wurare guda bakwai cikin alkur'ani mai girma guda bakwai na farkon su shine walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim ko ba haka ba a cikin suratul baqara wuri na biyu wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim a cikin suratul baqara a kissa ta annabi dawud da talut da jalut wuri na uku kuma shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سوري نهدو وجن فدر الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وفضلا والله واسع عليم كبا هكبا سنن ورينا شدة كنا كنا بير قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم sannan wuri na gaba sai a cikin wannan cikin sutu Ali Imran kenan sai wuri na shidda kenan a cikin wato suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في, في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سوري نبقي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم أتكن سورة النور إن باتا أن فهمتيني تو سنن يازو a matsayin mai idafa an gane ko matsayin mai idafa wuri ɗaya yana dhamma amma idafa ne wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina wa yajziya alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah kaga nan wasi'ul maghfirah yana da idafa ina fata an fahimce ni a cikin suratul najm to waɗannan su ne wurare guda bakwai waɗanda suke masu na kira mai wato damba da kuma wuri guda da ya zo matsayin abin nan yana da idafa kenan an yi idafa shi ina fata an fahimci ni amma suke cewa duk cikin alkur'ani mai girma babu inda sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo alwasi'u da alif walla ina fata an fahimci ni abinda malamai sun ka wato faɗa kenan amma ya zo a matsayin na kira wato guda bakwai da kuma wancan mai idafa guda ɗai kenan inna rabbaka wasi'ul maghfira a cikin suratul najm idan muka zo wajen tatbiqi wannan yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to in an ce alwasi'u Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwatawa ne ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwaci abubuwa to alwasi'u fi ilmihi Allah ilmin sa yana da fadi bai da iyaka ba wanda ya san iya fadin ilmin Allah in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba alwasi'u fi ghinahu Allah yana da yalwar wadata wanda bai bukata komi ga kowa kuma shi gaba kowa komi don akwai mai wadatar da shi bai basuwa sannan kuma alwasi'u fi fadlihi wa in'amihi wa judihi Allah yana da yalwa a cikin falalarsa da ni'imarsa ko ni'imtarwarsa da kuma wato judihi yawan kyautarsa sannan kuma alwasi'u fi quwwatihi Allah yana da yalwa a cikin karfinsa babu abin da yafi karfin ubangiji wa azamatihi da girmansa wa jabarutihi da kuma wato karfinsa kenan wa huwa alwasi'u fi qudratihi Allah mai yalwa ne a cikin karfinsa alwasi'u fi hikmatihi hikma Allah ta yalwatu والواسع في مغفرته وتغفر الله تعالى وتو ورحمته da rahmarsa wa khairatihi da alkhairansa ina fata an fahimce ni to wannan shine wato yalwa ta Allah subhanahu wata'ala wanda babu wanda ya san iyakarta sannan kuma in manta ba wannan sifa ce ta bayi ko halittun Allah don an ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci sammai da kasai to amma da yake Allah daban kursiyu daban Allah ba halitta bane kursiyu halitta ne ke ga kaga yalwasu ba za ta zamanto wato ɗai ba ina fata an fahimce ni don haka wannan yana nuna yalwa ta baiwa Allah in zaka neman abu ka neme shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin shine yake bayarwa wato kuma baya gajiya wani daga cikin shu'ara yake cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني, وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألي لا تسألن بني آدم حاجة ككتم بيت آدم وتبكاتا وصل الذي أبوابه لا تحجب كتنبي وند قفوفين سبا أروفي سبا أنا رفين با أتنبي دان آدم با آآ idan akwai bukatu wato sai a nemi waye cancanta a nemi taimako gare shi tunda Allah ya sanya bayan shi zamanto sababi amma wa salil ladhi abwabuhu la tuhjabu abin da fika roki Allah ka tashi tsakiyar dare sulusul akhir wato sulusi na uku na dare in an kasa dare kashi uku kashi da karshe ka tashi kai nafiloli kai salatin annabi kai hailala ka karanta alqur'ani surori musamman masu falala irin su fatiha da qul huwallahu da qul ya ayyuhal kafirun da bi rabbil falaki da bi rabbin nasi ka roki Allah kuma da ayoyi masu falala irin su amanar rasulu da kuma irin su ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da kuma istighfari da salatin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tare da an kayyade maka ga abin da zaka yi ba illa dai in ka ga ma kai witiri daya uku biyar hamsin da ɗai ka ƙara guda ɗin nan domin an ce inna allaha witrun yuhibbul witra kamar yadda cikin hadisi Allah witri na ma'ana ɗaya ne kenan abinda ba ba ba ba ba biyu ba kuma abinda yake witri sannan kuma yana son witri to wannan shine abinda wato ya tabbata game da nasoshi kuma bayani akan wannan suna a gurguje ina ganin muna iya takaitawa daga wannan Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani Allah ya sanya cikin mizani mallan sai gaban mu ta gaba ar-razzaqu ko kuma ar-raziqu to ta'asilan wa tatbiqa to shi suna na arrazaku daga razaka yarzuquni fa'ala yaf'ulu mislu idan aka duba qatala yaqtulu ko ba haka ba min babi qatala yaqtulu ko ba haka ba kenan shine asalin wazanin sa to an ka ce razaqahu ya arzita shi ma'ana ya bashi arziki duk da yake mu abinda muka ɗauka arziki shine Allah ya baka kuɗi wannan gurguwar fahimta ce kuɗi ɗaya ne daga cikin ni'imomin Allah ɗaya ne daga cikin arzikin Allah Allah ya baka abinci Allah ya baka arziki Allah ya baka mata ta gari Allah ya baka arziki Allah ya baka ƴaƴa na gari Allah ya baka arziki shi yasa da za mu kalli ni'ima guda ta arziki mu ce wani shine mai arziki mai wadata to da ba za mu gode ma Allah ba domin zaka iske wani Allah ya bashi kuɗi kuɗaɗe masu yawa amma bai da mata ta gari bai da ƴaƴa na gari bai sawa dukiyar shi wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ko cikin abubuwan da Allah yake so to kaga wannan wadata ce wadda take tana da tawaya kwarai da gaske amma yanzu wani zaka iske Allah ya bashi kuɗaɗe ba su da yawa amma kuma Allah ya bashi ƴaƴa guda ashirin dukkan su masu neman halaliyar su ne kaga Allah ya bashi arziki Allah ya bashi mata ɗai ko biyu ko uku ko hudu tunda musulmi bai wuce hudu kuma dukkan su mata ne na gari to kaga wannan Allah ya mashi wadata Allah ya bashi arziki shi yasa idan muka duba arziki ba ya takaita bane kawai Allah subhanahu wataala shi yasa ma yanzu misali mutum in ya ketare wani hatsari sai a ce wani mi Allah ya mishi arziki ya tsira har ana kiran wani mutum a ce mishi arzika in an haifi mutum a lokacin da wani bala'i zai sauka sai Allah tun kuɗi sai a ce mai arzika ma'ana daga arziki na maran bahaushe ce arzika tun da shi ba sai ya sa kafin ba a wani lokaci duk da yake akwai ta a cikin yaren Hausa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu qaf ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد التي رزقا للعباد كاغني ونزلنا من السماء ماء مباركا من سبكر daga saman ruwa mai albarka فأنبتنا به جنات sai muka fitar tsiron wato jannatin tunda su aljanna ba suna a tsiron ba tsiron fitar da shi Allah yake cikin waɗannan jannatin kenan fa ambatna bihi wato nabata jannatin wa habbal hasid da kuma ƙwaya wadda take ana iya girbatta hasid nan fa'il bi ma'ana maf'ul ay mahsud wan nakhla da kuma dabinai ta fuskar ruwa suke samun abin da suke in sun sha ruwa suke samun habaka basiqatin masu tsawo laha tal'un nadid suna da tal'un ana ce mishi gunda inji malaman zauri ko mu ce hore ko tsiro wanda yake nadid ai munaddad ƴaƴan da suke munaddad suna fitar da ƴaƴa wannan horon yana fitar da ƴaƴa munaddad wanda suke jere wani saman wani wani saman wani kamar dumbushi ina fata ana fahimta ta sai Allah ya ce wannan khala basiqatin laha tal'un nadid sai Allah ya ce rizqan lil ibad arziki ne ga bayi kaga ashe ashe arziki ne Allah subhanahu wataala ya baku abincin da za ku ci a cikin suratul baqara idan ka diba ma kuma akwai irin wannan Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات التي رزقا لكم Allah ya fitar da nau'i nau'i na ‘ya'yan itace ba wai nau'i nau'i ‘ya'yan itace ɗaya suka fita ba a'a ɗaya ne daga cikin manyan manyan ni'imomi domin ciyawa tana fita kaza yana fita amma ‘ya'yan itace suna daga cikin mafi ni'imomi abin da Allah yake bayarwa na arziki sai Allah ce to rizqan lakum arziki ne gare ku ina fata ana fahimta ta to wannan ta fuskar yadda zamu fahimci wato suna Allah arrazzaku kenan amma idan muka koma cikin alkur'ani mai girma to ba mu samun suna na wato arrazzaku sai wato wuri guda ina fata an fahimce ni shine wato a cikin suratul zariyat a aya ta 58 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin razzaq kaga ba raziqu bane domin raziqu ismul fa'il ne razzaq kuma fa'al Allah mai yawan arzittawa ne ina fata ana fahimta ta to amma kuma idan muka diba suna Allah na arraziqu shi arraziqu kwata kwata bai taba zuwa cikin alqur'ani ba ina fata an fahimci ni arraziqu bai taba zuwa a cikin wato alqur'ani ba ina fata an fahimci ni amma ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne wanda imamu ahmad ya fitar da shi da kuma imamu abu dawuda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da aka zo sahabbai sun ka ce sanya musu pre price na kaya yake cewa a'a inna allah huwal musa'ir allah shine mai sanya farashi alqabidu shine mai tauyewa ma'ana ya tauye wani arziki ko ya tauye wani abu albasitu Allah shine mai yalwatawa da yace yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqbid can fi'ili na amma nan yazo a suna domin ba duk fi'ili na da dauka a sanya ma Allah suna ba sai in ya tabbata sunan Allah kan mu manta da wannan sai yace arraziqu Allah shine mai arzitawa kaga wannan suna ya zo arraziqu shine mai arzitawa shi yasa akai sabani shin ya halatta a sanya farashi tun da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kiya bai sanya ba koko hukuma tana iya sawa malamai suke cewa in an kalli nasi ba za a iya sanyawa ba mutlaqan amma in an kalli maslaha to ana iya sanyawa to wani lokaci za a sanya a'a za a sanya ma abubuwa farashi saboda mi saboda idan aka ga yan kasuwa ba su jin tsoron Allah za su cika su babu babbaka akwai maganganu da dama karkashin wannan matsala ta at-tas'ir a wajen malaman fiqhu da malaman usul fiqh suna tattaunawa akan wannan matsala wallahu ta'ala a'lam sai mu je sunan mu ga suna na gaba Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon gyarawa amin amin eh sai gaban mu ta gaba shine suna Allah madaukakin sarki al-hafizu da alhafizu ta'asilan wa tatbiqa menene ma'anar su kuma yaya tatbikin su yake na'am malamai suke cewa shi suna na alhafizu da alhafiz ya samu asali daga hafiza yahfazu sai a ce hifdan kina hafiza fa'ila yahfazu yaf'alu hifdan shine masdar kina fi'lan sanahu lokacin da ya kare abu an gane ko wa harasahu ya tsare shi tuna aka cewa hafiza yahfazuhu sannan kuma laraba suna cewa ahfazahu su ƙara alhamza ya sanya shi ya hardace hafazahu ya sanya shi ya hardace amma wani lokaci laraba sun ka ce ahfazahu ai ja'alahu za ghadbin aghdabahu kenan ya fusatar da shi shi yasa an ka ce hunaka shay'un ahfazani wani lokaci ana iya cewa wani abu ya sanya ni na hardace koko wani abu ya fusatar da ni ina fata an fahimce ni galibi kuma suna cewa saboda abin da yake na hushi dan adam yana haddace shi bai cika mantawa da shi ba na zalunci ina fata an fahimci na alkhairi ne mutum yake iya wato mantawa wannan kenan to idan muka zo cikin alqur'ani mai girma malaman da suke tattaunawa kan lafuzza na alkur'ani mai girma suke cewa wato shi suna na alhafizu kenan ina fata an fahimce ni wato hafiz ya zo a cikin alkur'ani wurare guda shidda ina fata an fahimce ni ya zo ne a cikin wurare guda shidda a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimce ni guda uku suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi guda uku ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba kaga sai an yi hattara game da masu fassara alkur'ani misali to yaya ne suke waɗanda suke nuna ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba na farkon su shine inda yace qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim annabi yusuf yace ij'alni ala khaza'inil ard yace ma shugaba ka sanya ni mai tsaro akan taskoki na ƙasa lokacin da za a yi yunwa kinnan kafin a yi yunwa kenan ya zamanto yana tsare abinci inni hafizun ni hafizun mai kiyayewa ne alimun masanina malamai suke cewa bayan wannan lafazin ya zo kenan a matsayin na kira kenan kuma wanda bai da alif wallam kuma yana da dhamma ko ba haka ba domin bai zo alhafizu ba a cikin alkur'ani da alif wallam sai suke cewa to nan an samu ka'ida ta ɗora mutum akan wani aiki domin shurut na almuwazzaf in za a zaɓen almuwazzaf ko kuma shugaba to waɗanga sifofin idan aka same su to ko su kaɗai sun isa duk da yake akwai ɗan sifofi da ake karawa ba lokacin mu na ba amma mutum ya diba yadda ake sanya shugaba a musulunci yana iya dubawa a karkashin aya ta wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ake sanya khalifa a bayan ƙasa in ka diba cikin tafsir na Imam al-Qurtubi da kuma tafsir Adwa'ul Bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamah al-Qur'ani da kuma littattafan ayatul ahkam da suka suka bayani karkashin wannan aya sun kawo wannan bayani amma hafizun mai kiyayewa ne shine ban taba dukiyar al'umma kuma ban barin wani ya taba shine iyakar kiyayewa wani shi yana tabawa amma barin a taba wannan ba hafizun na ba cikakke wani kuma shi bai tabawa amma yana iya barin a taba shi ba wannan ba hafizun na ba alimun masanina ya kamata kuma wanda za a sanyawa ga aikin al'umma ya zama to ya san aikin ya karanta wannan aikin ya san shi to kaga ashe musulunci yayi bayanin yadda ake zaben ma'aikaci wuri na biyu wanda ya zo hafiz yana nufin ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin suratu qaf qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz kaga akwai littafi hafizun tsararre lauhil mahfuz ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi kenan wannan ya nuna hafizun sifa ce ta lauhil mahfuz lauhil mahfuz kuma ba shine ubangiji ba halitta ne shi kuma Allah ba halitta bane sannan kuma na uku hadha matu aduna likulli awabin hafiz har yanzu a cikin suratu wato qaf kenan to waɗannan su ne guda uku da suka zo sunan hafiz wanda kuma ba mai alif wallamu ba dama babu mai alif wallamu kamar da muka ci cikin alqur'ani mai girma amma idan muka duba sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-hafiz wanda guda uku ya zo yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala na farko a cikin suratu hud inda yake cewa fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wala tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz kaga wannan yana nuna Allah mai kiyayewa ne akan komai kaga nan Allah subhanahu wataala yake rufi a karkashin wannan aya faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum a cikin suratul ahqaf babu wato bihi kin an gane ko a cikin kissa ta adawa da wato annabi hud wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf yake cewa wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi min khalfihi alla ta'budu illa Allah ko ba haka ba inni akhafu alaykum azab yawmin azim inda yake cewa wa uballighukum ma ursiltu bihi kaga babu ilaykum ina fata an fahimci kenan ilaykum ni babu uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun na biyu kuma anan da yace wala tadurrunahu shay'a a cikin suratul tauba yace wala tadurruhu shay'a inda yake cewa يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا to da yake can ya fara da in an gane ko illa tanfiru yu'adhibukum azaban aliman ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ان حرفيني نا شرطي تو جواب الشرطي إلا تنفروا يعذبكم يعذبكم شيء الجواب الشرطي ويعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل أطفينا أكن جواب جواب الشرطي ولا تضروه شيئا شي ما جوابيني وتؤطفينا أكن جوابي تو سيدي شي سكوني ببينا أكن شي دومينا لكتن الأفعال الخمسة ko ba haka ba taf'alina sannan yaf'aluna taf'aluna ko ba haka ba da yaf'alani da taf'alani sune al-af'alul khamsa to turfa'u bi thubutin nun su ana musu raf'a a tabbatar da nunun wa tujzamu wa tunsabu bi hasfiha ana shafe nunun to wala tadurruhu shay'a wa yastabdil qawman ghayrakum wala tadurruhu shay'a sai aka shafe nunun ga masu da alqur'ani kuma sai ai hattara kuma mun yi bayani akan nahwu almuhimmu dai na cikin suratu hud ina fata an fahimce ni a cikin kissa ta hudu can kuma cikin suratul ahqaf cikin kissa ce ta hudu amma bambanci ne na har da mun ka kawo wa uballikum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun kun faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wala tadurruhu wala tadurruhu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ina fata an fahimce ni na uku kuma game da sunan eh, na biyu a cikin suna Allah wanda hafizun ya zo yana nuna Allah shine wanda ya zo a cikin suratu saba an gane ko wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz qul ud'u alladhina za'amtum min dun min dunillah an gane ko shine na biyu Allah mai mai tsaro ne akan komai na uku kuma a cikin suratu shura walladhina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wama anta alaihim biwakil to wannan sune wurare guda uku da suna Allah yazo hafizun wanda yake yana nuna Allah subhanahu wataala wadancan guda uku kuma ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim da qad alimna ma tanqusu al-ard minhum wa indana kitabun hafiz da kuma hadha ma tu'adun li kulli awabin hafiz kaga kitabun hafiz littafi wanda an katsade ba Allah ba sannan hadha ma tu'adun li kulli awabin hafiz dukkan mai baida al'amarin shiga Allah nan dan adam ake nufi can kuma annabi yusuf ake nufi da ce inni hafizun ali da haka wannan shine adadin wannan suna so shidda uku suna nufin allah uku kuma ba allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba to idan muka duba shi kuma suna na alhafizu ina fatan an fahimci ni alhafiz afwan suna na alhafiz ya zo cikin alkur'ani mai girma bai da alif wallam amma yana da tanwini tanwini nan kuma mai fathatai ne ina fata an fahimci ni kenan bai da alif wallam shi kuma wannan kamar da malamai na alqur'ani suke faɗa bin diddigin lafuzan alqur'ani mai girma suke cewa ya zo wurare ne wato guda uku a cikin alqur'ani mai girma wuri na farko a cikin suratul nisa man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza sannan hafiza wuri na biyu a cikin suratul an'am walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil ko ba haka ba sannan kuma wuri na uku fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al-balagh a cikin wato suratu ash-shura to wannan sune wurare guda uku kuma dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba ina fatan an fahimta sai abu na gaba suna na alhafiz shi ko suna na alhafiz suka ce bai taba zuwa ba da alif wallam a cikin alkur'ani mai girma ina fatan an fahimce ni sai dai ya zo wuri ɗaya hafiz bai da alif wallam amma nan kuma nasu ba ne gare shi kinan ba a samu mai kasra ba ba a samu mai don mataini ba afwan mai fatah mai fatah ta nake son cewa tunda shi mai don mataini hafizan ma'ana guda ne kwata kwata a cikin alqur'ani mai girma dukkan sigogin shi da mai alif wallam da wanda bai da alif wallam duka da mai kasra mai fatha mai dhamma ko mai fatha tayi mai kasra tayi mai dhamma tayi in bai da alif wallam duka guda ne wajen fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yusuf فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قراءة إمام حمزة ده إمام الكسائي ده إمام خلف ده إمام حفص سوسن كرنتا فالله خير حافظا تو ممكن أكي سوران قراء فالله خير حفظا با حافظا با to sunan sai ya zamanto hifz Allah shine tsaro kamar matsayin mubaraka kamar Allah shine tsaro ko kuma fallahu zu hifzin ne sai an ka ce fallahu khairun hifza an gane ko a yadda malaman balaga suke amfani da kowane masdar idan aka yi sifa da shi amma nan fallahu khairun hafizan a qira'ata hafs da hamza da kisa'i da khalaf kenan guda ne yazo a cikin alqur'ani mai girma idan muka duba game da abin da ya shafi ma'anar wannan suna suke cewa yana nuna Allah subhanahu wata'ala ya tsare komai sun ka ce qad hafiza ala ibadihi ma amiluhu min khairin wa shar Allah ya tsare duk abin da kun ka aikata komai kun ka aikata wa ta'atin wa shar da aiki na alkhairi da na sharri da wa ta'atin wa ma'siya da aiki na da'a da na sabon Allah ina ina fata an fahimta duk Allah ya tsare shi sannan kuma Allah ya tsare bayan shi daga halaka inda Allah ya so mu harkar da zai halakar da mu babu wani kuma da isa shi Allah shi halakar da mu Allah ya tsare mu sammai da kasai ba za su fado ba ta fuska su fado su rufta su halaka mu inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yake rike sammai da kasai ta fuskar an ta zula ai Allah ta zula ba za su faɗo ba su halakar da mu ba don su haɗo mu ba ina fata an fahimce ni wanda cikin alkur'ani akwai bincike mai yawa akan hasfa irin wannan lamun din waɗansu malamai sai su kaddara la wasu kuma su kaddara karahata an ta zula kenan Allah yana kyamar su faɗo don kar su hallaka ku almuhimmu dai Allah ya tsare komai Allah shi yake tsare da komai shi yasa wannan zai gadar maka cewa in za ka nemi tsaro an gane ko ka nemi tsaro wajen Allah kuma ihfazillah ihfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ka kiyaye sabon Allah da hushin Allah sai Allah ya kiyaye ka daga sharrin duniya kenan idan muna son tsaro a yanzu ba turawa ne ba za su ba mu tsaro ba jami'an tsaron mu ba a'a jami'an tsaron mu suna iya taimakawa wajen samun tsaro amma su kadai ba za su isa ba sababi na su amma wa zai ba mu cikakken tsaro Allah to ya Allah yake ba da tsaro shine a kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye mu wannan shine maganin da ya kamata a ce kasashen musulmai sun dauka ba wai aje a yi ta soki burutsu ba ana kame kame ana kokarin kawo waɗansu abubuwa waɗanda ba za su amfani mu ba Allah kai mu nasari ina ganin wannan sunan sai mu bar shi haka nan Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya tsare mu na kasashen mu da ma dukkan kasashen musulmi gabaki daya eh malam sai gaba ta gaba ita ce suna Allah maɗaukakin sarki al-muqitu tasilan wa tatbiqa al-muqitu me yake nufi wannan suna na Allah maɗaukakin sarki to shi al-muqit idan muka duba asilinsa malamai suna cewa daga ƙata ya ƙutu an gane ko ƙata ya ƙutu tunda ƙata ƙawata ne ya ƙutu ya ƙawutu ne an ka samu wato an yi alƙalbu wal i'lal kamar da suke cewa ma'ana kenan an juyar da wawun ta kuma alif an samu illa kenan ina fata an fahimce ni to qata ya qutu in an ka ce qata ya qutu ash-shakhsa qautan kenan ya bashi abinci at'amahu ya ciyar da shi alqitu abinci ko kalaci ko walqitatu shi ma abinci sannan ana cewa alqutu kuma abinci to daga nan aka samu wannan suna amma in mun ka diba almuqit sai zama to kamar an ƙara alif ne aqatahu yuqituhu fa huwa muqitan shi kuma wancan muqatan wanda an kaba abinci muqit ina fata an fahimci ni to sai suka ce wato in muka diba allazi yu'ti kulli shay'in qutahu shine wanda yake ba komai abincin da yake ci to amma idan muka je wajen malaman tafsiri sai muka suna fassara shi muqit shine alhafiz mai tsarewa an gane ko ko kuma almuqit an gane ko shine mai iko to kaga mai ikon ciyarwa shine wa shine Allah subhanahu wata'ala sannan in mun fassara shi da mai tsaro to ai abincin ta sanadiyar shi Allah ya tsare mu nami rayukan mu inda babu abinci da mun mutu ko ba haka nan bane to haka an ce mai tsaro ba wai a'a an sai wai ce to ai shi ba kalmar ta hifzu ta ba kawai kutu na shi ka gani abinci a'a abincin don saboda yana tsare maka rayuka kuma Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da ruwan da haka samu abincin da kake ci afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kuna ganin abin da kuke nomawa shin ku ne kuke fitar da shi kuma ko muke fitar da shi kaga wannan ya nuna ashe dan adam yana da nashi aiki Allah na nashi aiki dan adam yana noma amma bai fitar da tsoro sai Allah subhanahu wataala kuma yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun kun ga ruwan da kuke sha kaga sha wa yake sha dan adam Allah bai bukatar ruwa amma a antum domin Allah ganiyun na ya wadatu daga halittunsa da haka sai mu ce Allah bai shan ruwa in kawai ce to ina aya sai ce a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ne kun ka sabkar da ruwan daga giragizai ko ko mu ne muka sabkar da shi daga giragizai na fata ana fahimta ta to kaga wannan ya nuna cewa ashe Allah subhanahu wataala shi yake sabkar da ruwa kuma Allah shine yake tsaron komai idan muka dawo game da abin da ya shafi lafuzza ko kuma ce kalimomi na alkur'ani mai girma sai malamai suke cewa wannan sunan wannan sunan almuqitu ya zo wuri guda ne tal a cikin alkur'ani wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita a cikin wato suratu al-an'am nan kaɗai za ka samun wannan suna ina fata an fahimce ni wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba mana man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita haka ne ayat take a cikin wato suratu an-nisa to kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi yake ciyar da komai saboda ya tsare mu yake bamu abinci yake fitar da abincin mu sayar da abincin yake fita ba wannan zai kara mana kaunar ubangiji ashe Allah subhanahu wata'ala yana kaunar mu kuma zai nuna mana mu dogara ga Allah subhanahu wata'ala domin in babu ruwan babu wata ƙasa a duniya da za ta iya fitar mana da wannan ruwa ko da kuma suna da na'urorin to na'urorin waye ba da ilimin da aka yi su misali sannan kuma bayan wannan idan an jawo ruwan wa yake fitar da tsoron su kasashen da suka yi wannan ramen ko suka fitar da ruwan za su fitar da tsoron kaga ba zai yiwu ba sannan idan Allah bai so ruwan a jayo su ba wa zai iya jayo su babu idan suka yi nisa a cikin kasa wa zai jayo su kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in in ruwan ku sun ka fake kafe wane ne zai fitar muku da su an ce akwai wani jabbar kamar yadda Imam Suyuti ya kawo cikin Jalalaini da aka ce faman ya'tikum bima'in ma'in tambaya ce ta tahaddi ta kalubalanta wa zai fitar muku da ruwa wanda suke masu bubbuga sai ce ta'ti bihil fu'us wal ma'awil idan aka zo da wato alfu'us diga kenan wal ma'awil da kuma helum za mu ce za su iya fitar da shi sai Allah ya kafar da ruwan da ke cikin wato idonsa sai suka tarare to nan kuma sai ya je da diga ya je da abin da zai fitar da su idan Allah bai so fitar da ruwan ba wanda ya isa ina tuna wata kissa ta ruwan zamzam da rijiyar zamzam da take a garin makka sai aka yi gidan shugaban kasa na makka yana kusa da ita sai aka so a ja ruwan a kai su a gidan shugaban kasa kaga za su yi amfani da su tunda in ya zo sauka sai sauka nan aka ce duk injiniyoyin duniya an kawo su ja ruwan su isa gidan nan ba su isa ba yanzu kuma kaga ko haramin madina ai ruwa ba su fita daga wannan wurin an yi an yi ai tsarin da za su je zuwa madina tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wasu tana Madina yana cikin garin Madina amma ruwan basu je ba sai dai a ɗauke su da tankuna na motoci da sauran wasu abubuwa kai su a Madina to kaga wannan duk yana daga cikin mu'jiza ta wato alqur'ani mai girma da mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi yake sabkar da ruwan kuma ya san yadda wato ruwan yake kafin mu je gaba akwai wata shubha da ake kawowa wanda ya kamata mu dan yi tambihi akan ta kan sabkar da ruwa da Allah ya ce shi yake sabkar da ruwa wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin mu muke saukar da ruwa da gwargwado mun san abin da muke bukatar mu saukar shi za mu saukar nayi an ce gwargwado ba wai abin da kuke bukata ba wanda kuke ana ba ku ruwa fiye da kuke bukata don a jarraba ku kuma an halakar da mutanen annabi nuhu da ruwa an halakar da fir'auna da ruwa suna izmantuwa ni'ima suna izmantuwa azaba akwai aya ƙarshen suratul Luqman inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir inna Allah indahu ilmu sa'a Allah gare shi ne sanin tashi alkiyama yake babu wanda sun tashi alkiyama in ba shi ba tunda ya ce la yujalliha li waqtiha illa hu ko ba haka ba to sai wasu ji to a wasu suke kira wata ƙarya su ce ai an haɗa harufan alkur'ani alif lam mim da alif lam ra da kaza da kaza ai kiyama za a iya gane lokacin za ta tsayu to kaga wannan bokanci ne da alkur'ani ba wanda ya lokacin da kiyama za ta tsayu ba Allah subhanahu wataala ba akwai wata aqida da akwai ina ganin kasar Mexico take nuna ina ganin ko 2020 ne ko 2000 kiyama za ta tsayu shi yasa masu wannan addini suka taru a duniya a wani wuri ina ganin ko kasar Mexico na suka zauna dubu biyu ta yi ko dubu biyu da ashirin din suna jiran kiyama ta tsayo a nasu lissafin suka je suka yi zaune suka rumtse ido ina dubu biyu yanzu gashi hatta an kai dubu biyu da ashirin kuma kiyama ba ta tsayi ba yanzu a dubu biyu da ashirin da biyu to kaga wannan hayaniya ce sannan kuma hadisi na abu huraira wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala taqumu sa'a illa fi yawmil jumu'a ko ba haka ba kiyama ba ta tsaye ba za ta tsaye ba sai ranar juma'a sai ce to kai kaji a cikin hadisi wai an ka ce wai kiyama ranar juma'a za ta tsaye kenan ya kare ta qur'ani tunda Allah ya ce babu wanda ya sanar da za a kiyama sai mi sai shi ina fata ana fahimta ta to sai a ce da su a'a da ya ce juma'a wace juma'a ta wace shekara ta wace rana waɗanda masu ke cewa ba za a yi kiyama ba kamar da ibnu kasir ya kawo jikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai shekara dubu ba a bisa doron kasa sai an yi kiyama la tu'lafu la yu'lafu jasuluhu kinan ko la tu'lafu jassatahu alf sana jikinsa ba zai shekara dubu tu'lafu nan ba na kaunana ba daga alafa yu'alifu an ganin tu'lafu daga alfuna kinan ba za a hada shekara dubu ba sai an yi kiyama ba gaskiya bane babu nasi akan wannan amma wace juma'a ce bai faɗa ba a wace shekara ne bai faɗa ba don haka dai amma dai cikin juma'a za ta tsayi sannan da ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a sai ce wa yunazzilu al-ghayth Allah shi ke saukar da ruwa sai a ce to ai yanzu turawa sun kirkiro na'ura suna ganin za a yi ruwa kaza kaza kaza kaza a'a hasashe suke cewa za su yi ba su san to mun ji ma a kaddarta tun shi za a yi ruwa an yi ruwa milimita nawa za a yi ina ne zai samu ruwa mai yawa ina ne zai samu kaɗan digo nawa ne zai sabko daga ƙasa tsiro nawa ne zai fito ta fuskar wannan ruwa a bakin ina zai tsaya a cikin ƙasa zai yi gudu har zuwa ina duk wannan mu san shi ba cikakken ilimi ake zance ba wai kawai sani ba guntun sani sai ce wa ya alamu wa fil arham Allah ya sa abin da ke cikin mahaifa sai su ce a to ai yanzu ana iya auna a ga namiji ne ko mace a ga ko tawaye ne to wani lokaci sai su ce ɗaya ne sai a iske biyu wani lokacin su ce uku ne wata mata da sun ce ɗa bakwai ne in ba manta ba aka zo aka iske tara da ta haihu a ina ganin ko yar ƙasar mali ce ko morocco da ta haihu yar ƙasa ko mali ce ina in ba manta ba ta haihu a ƙasar morocco sai aka iske tara ne yaran sannan kuma mun ji sun sani to waɗannan yaran dogage ne ko gajijjeru ne musulmai ne ko kafirai ne yan aljanna ne ko yan wuta ne masu kuɗi ne ko talakawa ne masu mulki ne ko masu ilimi ne wani kwace sifa suke da ita kaga duka waɗannan ba wanda ya san mafil arham hakikanin abin da ke cikin mahaifa da duk abin da yake kiyo da shi in ba Allah ba ina fata ana fahimta ta wa mata zai nafsun ma za ta kasibu kada rai bata san abin da za ta aikatawa ba gobe wani sai ce to ai na tsara na tabbatas a'a Allah ne ya so idan bai so ba sai ka tsara so nawa ka tsara abu bai kasance ba wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut kasa bata san wace rai bata san a wace kasa ne za ta mutu ba mutum na ya kaddara zai mutu kasa kaza kuma sai ya mutu a wata kasa ina fata an fahimci ni inna Allah alimun khabir Allah masanina kenan ilimin sa ya kewaye kuma bai ce ya san kaza ba ya san kaza khabirun kuma mai ba da labari ne koko khabirun masanina ma'ana ya san kankanan al'amura ya san manyan al'amura dan ka gane munasabar farkon aya da karshen aya din da haka masu irin wannan fassara sai su yi hatara da masu irin wannan shubha in sun zo maka ka san yadda ya kamata wato ka ba su cikakkar amsa wallahu ta'ala a'lam Allah ya sanya cikin mizani mala sai gabar mu ta gaba alhayu wanda an dan soma bayanin shi lokacin da ake bayanin na almanan na'am alhayu me yake nufi tafsilan wa tatbiqa to suna na alhayu kamar yadda suke cewa wato asalinsa a larabci daga wato hayya yahya ko a ce hayya yahya kenan fa'ila ne in an ce hayya yahya in gane ko ya fa'alu ko kuma hayya yahya to shi hayya din nan sai a ce to asalinsa a maida shi zuwa ga wancan hayya yahya ya rayu hayatan amma ana cewa hayya yahya ya ji kunya daga istihya wato wato ya ji kunya amma an ka ce hayya yahya na rayuwa ko hayya yahya sai a ce hayatan wa hayawanan ina fata an fahimci ni a cikin suratul suratul anfal Allah yake cewa iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه كوكم وتقراءه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي حي an bayyana kenan kaga wani daga cikin fi'illan da ana fakku ɗinsu kuma ana idghami ɗinsu imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu yaqub da imamu khalaf da imamu shu'ba wanda ɗaya ne daga cikin wanda suka yi riwaya ga imamu asim da kuma imamu bazzi wanda ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya daga ibnu kathir ya karanta sun karanta man hayya hayya ba su ta hayya ba wannan dirasa ce ta sarf af'alikin da ana iya fakadin su kuma ana iya idgham din su ina fata an fahimce ni to wannan shine suna na alhayyu yana nufin mai cikakkar rayuwa rayuwar da mutuwa bata gabace ta ba kuma mutuwa ba ta rishikatta cikakkar rayuwa kenan amma dan adam an yi lokacin da babu mu sannan kuma za a yi lokacin da za mu mutu sai kuma lokacin da Allah zai tayar da mu in ya kai mu aljanna za mu samu cikakkar rayuwa haka ya kaddara mu khalidin fiha abada su kuma yan wuta za su yi rayuwa wadda ba cikakkar rayuwa ba kuma ba mutuwa ba cikakkar mutuwa sun mala ya mutu fiha wala yahya Allah kai mu nasari wannan suna na alhayyu kamar yadda malamai na lafuzza na karatun kalmomin wato alkur'ani suke bayani ko ba haka ba suke cewa shi wannan suna na alhayu za a same shi ne game da suna Allah wurare guda uku cikin alkur'ani an gane ko ya zo wurare guda uku a cikin wato alkur'ani mai girma wuri na farko a cikin suratul baqara idan muka duba ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga alhayyu nan ya zo da alif wal lam amma bai zo ba na kira a cikin alqur'ani an gane ko sannan kuma ya zo a farkon suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wuri na uku kuma sai a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum na fata an fahimce ni kenan wanga kuma ya zo da alif wal lam amma kasra ne gare shi wadancan kuma sun zo da dhamma ina fata an fahimce ni to kenan ya zo da ma'arifa alif wal lam mai raf mai dhamma guda biyu mai kasra daya wannan shine adadin da ya zo a cikin alqur'ani mai girma daga nan ba za ka sake samun shi ba shi yasa ma mun ka kawo ana cewa yana daga cikin sunayen Allah al-azam to wannan sunan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala Allahu azza wa jalla huwa al-hayyul baqi shine wanda adda cikakken rayuwa albaki mai wanzuwa rayuwar shi mutuwa bata gabace ta ba kuma shine mai wanzuwa mai tabbata kenan inji malaman zuri sun kace mai wanzuwa allazi la yajuzu alaihi almaut mutuwa bata halatta ga Allah ba walal fana'u kuma ko karewa duk ba su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai ba mutuwa ba hatta da bacci da yake karamin mutuwa bai zo ma Allah subhanahu wata'ala dan ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi bai kama Allah kuma ce an gaje ballantana bacci ya zo ya kama Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna Allah yana cikakken rayuwa shi yasa ma Allah ya nuna ma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dogara gare shi wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga wanda yake mai cikakken rayuwa wanda baya mutuwa duk wanda ka dogara gare shi in ba Allah bane to tana yawa ya mutu radda babu shayya zaka yi haka baka sai da zaka yi ba ko ba haka bane duk wanda ka dogare shi in ba Allah bane bai da cikakken karfi akwai da shi ma rauni ga kama shi bai ma iya taimakon ka sai ce ita kanka shi ko inna Allah ala kulli shay'in qadir duk wanda ka dogare gare shi in ba Allah bane bai da cikakken ilimi wani lokaci yana da karfin da zai taimaka maka amma bai san halin da kake ciki ba amma inna Allah bi kulli shay'in alim Allah yana da cikakken sani kenan ba abin da zai same ka wanda Allah bai sani ba kuma Allah yana da cikakken ikon da duk lokacin da aka so aka yi maka wani hari zai iya baka kariya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya mutuwa ba a cewa ga ranar da babu shi wanda kuma duk ba Allah ba waɗannan suna iya gitto mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu so ina ganin wannan sunan sai mu dakata akan wannan mu je ga gaban mu ta gaba insha Allah ta'ala Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai gaban mu ta gaba shine suna Allah madaukakin sarki al-muqaddimu wal mu'akhkhiru ta'silan wa tatbiqa to suna na al-muqaddim da al-mu'akhkhir duk wato sura ne wanda sun samu asali daga ismul fa'il ne shi na al-muqaddimu daga qaddama sai a ce muqaddim mai gabatarwa al-mu'akhir shi ma ismul fa'il ne al-mufa'il kenan wato daga akhara yu'akhiru al-mu'akhir wanda anka wanda ke yin jinkirtas al-mu'akhar kuma wanda anka jinkirtas ismul maf'ul kenan al-mufa'al shi ko al-muqaddim to da yake fi'ili a larabci idan ya wuce harafi uku yatta zuwa ga hudu zuwa biyar zuwa shidda to dukkan shi kiyasi ne ma'ana ana iya kiyasin shi sulasi wanda adda harafi uku shine ba kiyasi ba sai dai ayi mutaqarib at-taqarub bain al-masadir da wadansu al-awzan da ake ganin suna kusa da juna ko a faɗi ka'idodin su amma dai in ya wuce harafi uku to tsari na kenan al-muqaddimu daga qaddama yuqaddimu taqdiman ismul fa'il al-muqaddim ismul maf'ul al-muqaddam sannan zarfu zaman da zarful makan da almasdarul mumi mimi almasdarul mimi dukkan su kuma almuqaddam domin suna in ya wuce fi'ili in ya wuce harafi uku to da ismul maf'ul sai a ce almuqaddam zarful zaman sai a ce almuqaddam zarful makan sai a ce almuqaddam almasdarul mumi sai a ce almuqaddam duka na fata ana fahimta ta kenan yanzu an ce zarful zaman lokacin da abu ya faru zarful makan wurin da abu ya faru ina fata na fahimta ta sannan kuma almasdarul mumi kaddamarwa da kanta taqdiman masdar ne wanda bai da mimun almuqaddam masdar ne mai mimun sannan kuma ismul maf'ul abinda an ka kaddamar almuqaddam shi yasa kalmar tana daukar ma'ana hudu al-ishtirak fil ma'ana to in ta zo in ba ka diba ba cikin alqur'ani ka diba cikin littafin larabci zaka gane cikin su shin zarful zaman ake nufi ko zarful makan ko ismul maf'ul ko al-masdarul mumi kaga wannan daga cikin abin da ke cuta madalibai wajen fassara sai su je fassara da musan da ita ba su tuma su zabar su ce ai ba ai fassara ba ko kaza ko kaza shi ma al-mu'akhir hakan ga ka gani akhara yu'akhiru ta'khiran masdarul mimi al-mu'akhar اسم المفعول المؤخر ظرف الزمان المؤخر ظرف المكان المؤخر yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan Allah ya taimake mu sabanin shi suna fi'li sulasi shi ismul maf'ul daban amma da zarful zaman da zarful makan da kuma almasdar lumimi wani lokaci duka suna zuwa akan wato hali guda ina fata an fahimci ni kaga kamar yanzu in an ka ce qadima yaqdumu an gane ko to al-maqdam ana nufin lokacin halarta lokacin gabatowa al-maqdam wurin da anka gabato ina fata ana fahimta ta al-maqdam gabatowa da kanta amma ismul maf'ul sai shi bai shiga cikin wannan ina fata ana fahimta ta ina fata an fahimci ni kamar kataba yaktubu kataba ya rubuta yaktubu yana rubutu an ka ce kitabatan to an ka ce almaktab ana nufin wurin da ake zama shi yasa an ka samu ofis ko biro suna almaktab almaktab lokacin da za a yin rubutu tunda shi almaktab wurin da ake rubutu ne almaktab wurin da ake rubutu kuma zamanin da ake rubutu sannan almaktab yin rubutu duka masdar almimi na thulathi shi kuma guda uku yake dauka kaga tun daga harafin su wancan harafi uku ya dauki ma'ana uku ga kuma harafi hudu ko fiye da hudu ya dauki ma'ana guda hudu wallahu ta'ala a'lam to suna na almuqaddim da almuakhir sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala waɗanda ba su zo ba cikin alqur'ani kwata-kwata babu su a cikin alkur'ani mai girma sai dai abinda suke cewa ya zo a cikin hadisi wanda yake hadisi ne na imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi ne na abdullahi ibn abbas ina fata an fahimci ni ya zo cikin sahihul bukhari ya zo cikin sahih muslim ya zo cikin sunan tirmidhi ya zo cikin sunan na an-nisa'i imamul nasa'i ya kawo shi a cikin as-sunanul kubra kuma ya kawo cikin al-mujtaba sannan kuma an kawo shi akwai riwaya ta Aliyu wanda suna al-muqaddimu da al-mu'akhir yazo riwaya ce ta Aliyu da ita ko tana cikin sunani Abi Dawud ina fatan an fahimce ni sannan kuma akwai riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari wanda al-muqaddim al-mu'akhir yazo ita ko tana cikin al-mustadrak na al-Imam al-Hakim shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'a da yake yi yake cewa wato antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant antal muqaddimu Allah kai ne mai gabatar da abin da cancanta a gabatar da shi wa antal muakhiru Allah kai ne mai jinkirtar da abin da ya kamata a jinkirtar da shi kinan yana yin abu cikin hikima ba mu ba wani lokaci sai mu jinkirtar da abin da ya kamata a gabatar mu gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar abin da malaman fiqh suke cewa fiqhul awlawiyat babi ne mai fadi za a gabatar da sallar farilla akan mi akan ta nafila in lokaci yayi za a gabatar da ciyar da iyali akan ciyar da wani wanda ba iyalinka ba ina fata a gabatar da abin da ke wajibi da abin da ba yake wajibi ba a gabatar da tauhidi akan mi akan abin da ba tauhidi ba in ka diba cikin aqida cikin tafsiri cikin mi duk zaka ga komai ma na rayuwa abin da turawa suke kira la priority ba turawa suka kirkiro la priority ba musulunci ne kirkiro wannan shi yasa mai zo cikin hadisi da na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari bawa na bai taba kusanta ta ba da abinda in nufi so irin abinda ne ni na farlanta mishi ya kamata mu fahimci wannan to shi sunan al-muqaddima al-mu'akhir sun kace huwa al-munazzilu al-ashya'a manaziluha Allah shine ya sauke abubuwa a matsayin su yuqaddimu ma sha'a minha yana gabatar da abin da yaso daga cikin abubuwa wa yu'akhiru ma sha'a yana jinkirtar da wato abubuwa sannan kuma qaddama al-maqadir qabla an yakhluqa al-khalqa Allah ya gabatar da qaddara abubuwa an gane ko kafin ya halicci halittu wa qaddama min sha'a Allah ya gabatar da wanda ya so cikin mutane ko cikin abubuwa kenan bit tawfiki da tawfiki da dacewa ila maqamati sabiqin ya samu matsayi wanda yake na waɗanda suka gabata masu waɗanda suka tsere kenan ma'ana musu sun kai fintin kau masu babban matsayi wa akhara man sha'a Allah ya yi da baya da baya da wanda yake so an maratibihim daga matsayin su wa sabbatahum anha ya ragwantar da su daga wannan la muqaddima lima akhara ba wanda ya isa gabatar da abin da Allah ya jinkirta wala muakhira lima qaddama ba wanda ya isa ya jinkirta abin da Allah ya gabatar in Allah ya ce wani gaba yake ko an ki ko an so gaba yake in Allah ya ce wani baya yake ko an ki ko an so baya yake dan haka dudduba da zaka yi kan baka bata maka lokaci ka bar wanda Allah ya bari gaba ka bar wanda Allah ya sa gaba cikin al'amari dole shine zai zama gaba in ba ai haka ba ba za ka samu gaba ba kuma ba za a yi aiki mai kyau ba kuma dole sai Allah ya kai shi inda yake son ya kai shi to waɗannan sunaye suna da alaka da tauhidi kuma dukkan waɗanda za su gabata da za su ginkirta Allah ya ce ya san su a cikin suratul الحجر التي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين من سن مستقدمين وان ذا سو غباتا او المستأخرين من ذا سو جنكرتا a cikin asbabun nuzul in ka diba cikin littafi al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo cewa kamar wata mata ce tana da kyau zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗansu sai su je sahun gaba dan kar su ganta wasu kuma sai su koma baya saboda an yi ruku'i su ga wannan mata sai Allah ya ce to ya san waɗansu ka shiga sahun gaba ya san waɗansu ka koma baya saboda su ganta to amma idan aka duba wannan a ce shine sababin nuzul na wannan aya akwai rauni gare shi duk da yake asarkin ya inganta na fata an fahimci ni in ba manta ba yana cikin sahihi muslim amma ba duk abin da aka ce sababun nuzul ba sababun nuzul ne domin suratul hijr makkiya ce wannan kuma abin da ya faru madina ne kuma babu dalili wanda ya inganta cewa ga aya a madina ta sauka balle a cire ta na fata an fahimci ni to ba a cewa sababun nuzul ne ko kuma a ce sababun nuzul ghairu mubashir ma'ana ma'anar wannan aya tana shafar wannan abin da ya faru amma ba da shi ke nuna cewa ba sanadin sabkar ta kenan ba shi yasa fahimta asbabun nuzul yana daga cikin ka'idodin da kamata mutum ya karanta usulut tafsir ya ga ka'idodin da ake bi wajen tace asbabun nuzul sanadan wa matnan adibi sanadin su in sun inganta musamman mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab ta tattaro asbabun nuzul da dama kuma ta yi karatun su waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba sannan in sun inganta shin sababun nuzul ne na aya kai tsaye ko ku a sababin nuzul ne ba na aya kai tsaye ba yana shiga karkashin ma'anarta don sai ga an kawo asar na tabi'ina a ce sababin nuzul to tabi'ina ko da suka zo aya alqur'ani ya ƙara sauka sannan kuma a'a shin sababin nuzul guda aga wannan aya ko biyu ko uku ko hudu ko ko wanne ne daga cikin su sababin nuzul wanda ya faru kai tsaye wanne ne sun kafi biyo bayan shi duka ana buƙatar wannan ko da sabi ya ce wannan sababin nuzul ne tana yiwa a shi lokacin da ya fara sauraron ayan ne a sa tsammanin da aka karanta ta gare shi ya sa tsammanin gare shi ta sauka don haka sai an tantance akwai bincike da dama a dirasa haula asbabun nuzul ta'silan wa tatbiqan wanda dalibin ilimi zai iya yin bincike ya gano shi akwai wani dalibin ilimi ya rubuta magister tashi a kasar Sudan Ummu Durman a kasar Sudan akan asbabun nuzul da haka bai bincike ne mai yawa da kuma duk abuwa na ulumul Qur'an suna buƙatar irin wannan bincike wanda za a iya zarfafa shi da sauran ma abuwa babu na binciken ilimi na tafsiri da usulul tafsir da hadisi da usulul hadith da usulul fiqh da fiqh da kuma balaga da kuma wato nahwu da sarf da dukkan su ai musu dirasa wafiya a bincike su a maganganun malamai ai aljam'u a hada su ko kuma a rinjayar da wata magana akan wata magana to wannan shi ne abin da zan iya cewa game da waɗannan sunayen kuma ga dukkan alamu lokacin mu ya fara lababo muna kenan nan ya kamata mu yi kokari mu dakanta sai kuma gobe idan Allah ya kamu da rai zamu zo mu dora akan waɗansu sunayen Allah waɗanda za su zo zuwa gaba insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani game da sunayen Allah madaukakin sarki Allah ya sanya a cikin mizani ya gafarta ma iyaye kuma ya kiyaye baya.
Mu duka gaba ɗaya.
‘Yan uwa masu sauraren mu duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta su ne jagora daga nan gidan radio murya al'umma da ke birnin Kwani. Ni da nake tare da ku a cikin wannan studio a madadin waɗanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.